إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yin da godiya sun tabbata ga Allah ta'ala ya sake hada mu a daidai wannan lokaci a wannan masallaci na Usman bin Affan da mun gabatar da karatun Alkur'ani mai girma wanda a yau muna sha biyu ga wannan wata mai albarka wata ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara ta 1445 wanda ya dace da 22 ga wata uku shekara ta 2024 muna cikin wannan sura mai albarka suratul nur wanda ajiya mun kare bayani akan siffofi na waɗanda suke ba musulmai ba amma suka shiga burtu suka shigo cikin musulmi ma'ana siffofi na munafukai yau kuma Allah ta'ala zai ba mu labari ya mumuni yake idan aka kira shi zuwa ga bin Allah da kuma bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan adam sai ya auna gani idan haka yake to sai ya kare sai wa Allah godiya idan kuma ba haka yake ba sai ya kokari ya gyara tunda muddin akwai rai da kuma lumfashi tare da mutum Allah ta'ala ya baka dama da zaka iya gyarawa Allah samu gyara za mu tashi ne akan آية همسند ليا فإن الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى إنما كان قول المؤمنين سندي مغنى مؤمني كوي إذا دعوا إلى الله ورسوله idan aka kira su zuwa ga Allah da kuma manzansa ya kuma baina domin Allah da ma'aiki su yi hukunci gare su an ya ƙulu samina abinda suke faɗa kawai shi ne mun ji wa ana kuma mun ji Allah ce wa ula'ika humul muflihun masu irin wannan siffa su ne masu rabauta gobe kiyama wa man yuti illah duk wanda ya biyayya ga Allah wa rasulahu ya biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yakhsha Allah ya tsoraci Allah wa yattaqihi sannan ya kiyaye dokokin Allah wa ula'ika humul fa'izu su ne masu samun babban rabo shi ne gidan aljanna a gurin kiyama a wannan ayoyi guda biyu Allah ta'ala ya takaita mana halin mu cewa halin su idan aka kira su zuwa ga hukuncin Allah zuwa ga hukuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da suke suke gayi face su sami'na wa afa'ana mun ji sakon Allah wa afa'ana kuma mun bi ba mu da jaha wannan kuma shi ne ake bukatar mumuni ya zamanto ya yi al'istislam ya mai wuya zuwa ga Allah da wannan ake bambance tsakankanin wanda ya yarda da Allah yarda ta gaskiya da kuma wanda bai yarda da Allah ba amma a bakinsa ya yarda shi dan uwa masu daraja Allah ta'ala ya jarbi sahaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin ya ƙara bayyana wa al'umma matsayinsu da kuma aka ce dole duk fassarar da kai kar ta saba mata su duk ibadar da za ka yi ka ta saba mata su kai sai imaninka ya yi kama da nasu dama kai nasu dama ba zai yi ba imaninka sai ya kwatanci inda nasu yake ya je wurin tukun zai zama to karɓaɓɓe a wurin Allah domin Allah ta haifa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw idan sauran jama'a suka yi imani irin imanin da kuka yi ba wai matsayi ɗaya ba a naku yayi nan su ma sun yi nan irin nasu su suka yi ko da bai kai shi yawa ba ko da bai kai shi daraja ba to sai an yi irin wannan ake zaman towa shi bai yi fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtada Allah ta'ala da ya saukar da lillahi ma fi samawati wa ma fi ard wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah lillahi ma fi samawati na Allah ne duk abin da yake cikin samai wa ma fil ardi abin da yake cikin kasai na Allah ne Allah ya ce wa in tu'du ma fi anfusikum in kuka bayyana abin da yake zukatan aw tukhfuhu ko kuka koyi ko ku bayyana ba yuhasibukum bihi la Allah ne zai muku hisabi a cikin abin da yake cikin zukatan wannan aya tana tana karshen suratul baqara wannan aya da ta sauka ta yi girma ga sahabbai sai suka ce ya rasulullah zuciya da take yawo ta tuna kaza ta tuna kaza a ce za a yi wa bawa hukunci da abin da zuciyar shi ta umsa ya bayyana a magance ya bayyana a aikace ko kuma shiru yayi bai bayyana ba bai aikata ba bai magana kuma a ce duka gabaki ɗaya Allah ta'ala zai sai kama shi akai ya rasulullah abin nan da wahala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su qulu sami'na wa ata'na ku ce mun ji saƙon Allah kuma mun yi biyayya ga Allah annabi ce so kuke ku faɗi irin abin da banu isra'ila suka faɗa shi ne sami'ina wa asaina mun ji mun ki mubi sai suka zama to kalmar da suke faɗa shi ne sami'ina wa ba'ana sami'ina wa ba'ana kenan sama'an wa ba'at mun ji saƙon ubangiji kuma mun yi biyayya ga Allah sai Allah ta'ala daga ƙarshe sai ya kawo ƙarshen ayoyi ya kawo ayoyin da ya shafe wancan hukunci da fari da yace lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah sai ce fa yaghfiru liman yasha aha wa yu'azzibu man yasha aha Allah bai iko ne akan komai bayan sun biyayya ta kwarai yanzu ba annabi bane yace sun yi biyayya ba annabi bane yace sun meka wuya wanda ya san zahiri da batini shine Allah Allah ne ba da shi da cewa kalmar da suka ce sami'na wa tsana har a zuci haka take Allah ce amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'min amana rasulu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi imani da abinda aka saukar mishi daga wurin ubangiji shi min rabbi sai ta ni wal mu'minuna su ma mu'minai sun yi imani kullun amana billahi wa malaikatihi aha wa kutubihi aha wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wannan Allah yana nuna mana istislami da sahabbai suka yi sai Allah ta'ala ya faɗa a harshen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ya shafe wannan hukunci na cewa Allah zai kama mutum akan abin da zuciya shi ya da wasu wasi muddin dai bai magana ba ko ya aiki domin aikin zuciya abu ne akwai kuduri na zuci kayi niyya zaka jira kawai ta yi damar ta samu kai to wannan idan mutum ya irin wannan kudirin to abinda zai biyo baya in alheri ne ko bai samu damar yi ba sai Allah ya bashi lada haka in kuma zunubi ne ko da bai yi ba sai ya bashi lada amma shakku na zuci wannan Allah ta'ala baya kama da adam akai ina ba zan fahimta sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah lalle Allah tajawaza li ya yafe wa al'umma ta saboda ni al-khata kuskure wa nisyan da mantuwa wa mastukrihu alaihi da abinda aka tilasta su a wani hadisi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa ma haddasat bihi anfusuha ma lam tatahaddas aw ta'mal da abinda rayuka suka kudurce a zuci na shaku ko wani abu muddin dai rayukan nan ba su aikata shi ba ko ba su furta su misali annabi sallallahu alaihi wasallam yace shedan zai zo samu ɗaya daga cikin ya rinka mai waswasi yace waye haliciwa ne waye haliciwa ne waye haliciwa ne abu kaza fa har ya zo inda shedan zai ce ma shi Allah waye halice shi annabi ya ce idan ɗaya daga cikin kwaike wannan matsayin faliyantai ya daina wannan tunani ya kama tunanin wani abu sai ya rinka faɗin wannan kalma ita za ta goge mushi amantu billahi wa rusuli amantu billahi wa rusuli na yi imani da Allah na yi imani da manzannin Allah bayan mutum sai kama wani tunani na daban ko da al'amarin duniya ka shiga wani tunanin daban ka nisanci wannan kuma bakinka ya rinka maimaita wannan sai Allah ta'ala ya tafi maka da wannan kuma Allah ba zai kama ka da laifi ba akan wannan shi ne Allah ta'ala ya ce su mummunai idan aka kira su zuwa ga Allah da manzansa zo mai hukunci tsakaninsu an samu wata rigima ga yanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a warware ta ga yanda alqur'ani ya ce a warware a matsayin mu na musulmi mu zauna mu yi sulhu mu warware ba ba sai mun tayi wurin shari'a ko na makauta ka in muka tsaya muka warware tsakankanin mu to wannan mun kara wa imanin mu nagarta domin gwalgwadon bin Allah ka gwalgwadon yadda imani ka yake karuwa a wurin Allah ina fata fahimta shi Allah ya ce ina ma kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na abinda suke cewa mun ji wa ata'na ko mun yi biyayya biyayyan nan kuma da gaske suke idan Allah ta'ala ya ce ai za su idan ya ce a bari za su bari sai Allah ya ce wa ulaika humul muflihuna su na su ne masu rabauta a gurin kiyama idan ka ji wani ya yi asara a kiyama wasu ne masu ba amma wa'annan su ne masu rabota gobe kiyama sai Allah ta'ala bayan wahancan yin sai ya yi bayani akan hukunci am na kowa da kowa sai ce wa man yuti illaha duk wanda ya bi Allah sawa'an cikin sahabbai ne ko wani daga cikin al'umma wa rasulahu kuma ya bi manzo ya biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yakhsha Allah ya tsoraci Allah wa yattaqihi ya kiyaye dokokin Allah fa'ula'ika humul fa'izun Allah ta'ala ce wa'annan su ne masu samun babban rabu su ne girkince gidan aljanna. A nan, a wasu kalmomi masu kama da su ba, wa man yuti illa hawan rasu. Duk wanda ya ma manza Allah, wanda ma Allah biyayya kuma ya ma manza Allah biyayya. Idan aka yi bayani a nan biyayya ga Allah, shi ne ina yi bari na bari da Allah ta'ala ya faɗa a cikin Alƙur'ani. Idan aka yi biyayya ga manza Allah, ina yi bari na bari wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da su a cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma fassara ayoyin Alqur'ani ina ba dan fahimta sai Allah ta'ala ce wa yakhsha Allah ya tsoraci Allah malamai suka fassara wa yakhsha Allah ay taraka ma'asi ya bar abinda Allah baya so na samu wa yattaqihi sannan ya bi dokokin ubangiji bi ma'ana ya aikata abinda Allah yake so domin idan takawa ta zo ta babu kalmar khashiya abu biyu take shi تقوى الله شين فعل المعمور وترك المحظور barin in abin da Allah ta'ala ya umarni shi da kuma barin abin da Allah ta'ala ya hana duk wanda ya wannan shine mai tsoron Allah tsoron Allah ya sha bamban da tsoron kowa da kuma tsoron komi duk abin da kake tsoro in yana gabas ka tsinkaye shi kai sai ka yi yamma haka ne idan yana wani kai sai ka shiga daki sai ka dabe an rabu amma banda Allah shi Allah in kana jin tsoron shi kusan shi kake zuwa ya ake zuwa kusa da Allah shi ne bin Allah shi yake kusanta mutum zuwa ga Allah domin ba inda za a tsere wa Allah Allah ce la manja wa la manja minka ila ilaika haka annabi yake faɗa yake suna a kunutun shi la malja wa la manja la malja babu wurin koya wa la manja babu wurin tsira wanda baka ba ba ka koye ba ana ganin ka amma ka tsira ba a taba ka to ba a yi wa Allah wannan sai a wurin Allah a ce ga wani nan ba inda Allah zai da shi an je kiyama babu shi in kaga wani ya je kiyama salim alim Allah ne kai shi salim alim in kaga wani ya shiga aljanna ya rabota Allah ne kai shi kuma me yake kawo wannan shine tsoron Allah to shine Allah ta'ala yake biyayya zuwa ga Allah da kuma biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da biyayya ga Allah ina ake gano ma'auni shine idan abin da kake so ya saba ba abin da Allah yake so ka aje naka kabi da Allah idan har kana yin wannan baka jin kunci kawai duk abin da baka kake so komai yadda kake so sai daga Allah baya so annabi baya so daga ka aje zaka kama wance kuma ba tare da ka samu damuwa ba to wannan kai mai imani kai wa Allah godiya ka ƙara godiya kuma sai Allah ta'ala ya ƙara maka domin fifita son Allah akan son abu zuciya wannan shi yake nuna cewa kai mai imani ne kuma gobe kiyama aljanna ce mako ba Allah ta'ala ya ce wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa anil hawa sai Allah ta'ala ce fa innal jannata hiya al-ma'wa duk wanda yaji tsoron tsayuwa a gaban Allah kuma wallahi sai ya tsaya a gaban Allah amma me zai faru lokacin da aka tsaya shi kake ji tsoro kowa sai ya tsaya Allah ne ce yawma yaqumun nasu da rabbil alamin ranar da mutane za su taso daga cikin kabarin su bi rabbil alamin domin su haɗu da ubangiji tare za a tara su ri daya Allah ta'ala zai zo kuma za a zo da jahannama za a zo da mala'iku sahu sahu a wannan ranar gabaki daya kowa yana yin ta kan shi amma wallahi masu imani gabaki daya abu ne mai sauki a wurinsu hikima ta ubangiji gwalgwadon biyayyar ka ga Allah gwalgwadon biyayyar ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yake ƙara ma son Allah kuma dama shi son Allah ba ka shiga aljanna sai ka so Allah ba ka shiga aljanna sai ka so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai son Allah da son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ake yin shi kuma ya ake samun shi wani abu ne wanda yake a aikaci ƙudurce shi ake a zuci sannan kuma a aiki da shi a hidi ina ba zan fahimta a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi sallam an samu wani sahabi da ake kira da suna julabi julabi bawan Allah mutum ne talaka kuma Allah ta'ala bai mushi kyau na sauran mutane ba bi mana ba wanda za ta gan shi ce tana son shi da ke shi amma kuma babban mutum ne a wurin Allah domin Allah ya nuna ma kyawun huska ba shi bane ba aure a wurin Allah sannan kuma shi ba Allah baya da abu hannun shi sai yake neman aure ya nema a can ya nema a can abin ya gagara ba Allah da ƙarshe sai ya je ya sanya wanda ba a maida buƙatar shi ya sanya shi shine tsani sallallahu alaihi wasallam da ƙarshe ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam na dan tara dan kudi na ina nema ina so in yi aure amma ko ba samu annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa kake so yace to na je wurare wurare da dama wuri kaza ma yace ya rasulullah ina da tsammanin ko na je ba za a amince annabi yace kana son yarinyar yace ina so ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da kanshi yace yana zuwa sai sallama gidan yarinyar da ake magana kai tana cikin daki iyayenta suna cikin farfajiya annabi ya sallama ya nemi izini aka ce wane ne ta shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallam aka ce shigo ya shigo da ya shigo aka bashi wuri ya zauna bayan an gama gaisawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su na zo ne domin in amsa mu ina zo ne ina neman auren wanci suka ce ya rasulullahi la neman haka a wata riwaya suka ce annabi ne ya tura ba shi ne ji da kanshi ba ya turo annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman a aura mishi wani sai suka ce lale mahani sai ce amma ba fushi yana so a bashi diyan ne ba ma wani ce to gaskiya za mu yi shawara ita yarinya tana cikin gida ta ce yanzu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya turo mutum da neman aure a wurinku a ce kuna da wani abin da za ku ba ma manzan Allah har ku ce sai kun yi shawara suka ce abu ba mun muke shi ba kai ke muke shi ba za ki iya auren shi ta ce tun da manzan Allah ne zaɓa mun shi a matsayin miji da amince za a shi ta amince za ka aure shi da ƙarshe aka zo aka gama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka sa rana aka daura aure ya ɗauko ɗan abin da yake nan da kuma abin da sahabbai suka tattara mishi za a yi aure shi kenan bawan allah nan ya tafi ya je sayo kaya da za a kawo na gidan amarya domin a da kai har yanzu ma su kasashen larabawa namu ya sha bamban da nasu mu yanzu uban iya shi yake yin kayan ɗaki ko a gidan wa za ka aure kai za ka yi komi na kayan ɗaki wani tattafi haka ne akwai aiki ko? wallahi tun zamanin ma'aiki haka ake yi amma yanzu ihsani ne uwayen mata suke yi ihsani ne nasu shi yasa ma idan kuka rabu me ke biwa baya sai ta tattara kayanta domin dama daga gidansu aka wasu tafiye amma da kai kasa ya hamze bai baya ka taba jin ka suke tace ta huta ka huta kai sai da kai ita da ita ta tayin da to wannan sahabi da aka tattara mai kayan yana zuwa kawai sai ji wani mai kira yana shela cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya imani da Allah da ma'aiki ya shirya a jawrin jihadi ba Allah dan kudin nan a madadin ya siyo kayayyakin da za a kawo gida kawai sai sai makamai da shi ya sai makamai da su an kawo mishi matan fa an kawo ta gobe za a sawo sauran kaya ne kuma ya kwana a gida bawan allah na sai makaman shi ya kama hanya tafi yana zuwa aka mishi raunin da allah ta'ala ya sa yi shahada a wannan wuri wallahi da aka dawo daga yaƙi labarin imanin wannan yarinya ya sa sai gashi sahabbai suna rububi kowa so yake duk wanda ba kudu gare shi ba kokari yake sai ya aure ta kashe ta samu miji shi kuma ya samu gida aljanna biyayya ga Allah da kuma biyayya ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tun a duniya ko da ka dan wahala wallahi sai ka karamin sakamako kafin a je alƙarar gobe kiyama domin Allah ta'ala ya ce wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin was shuhada was salihin sai ce wa hasra ulaika rafiqa zalika al-fadl min Allah duk wanda ya biyayya ga Allah ya biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to a gobe kiyama yana tare da siddiqai yana tare da waɗanda suka yi shahada yana tare da manzanni Allah ta'ala ya ce wa'anda yana tare da salihan bayi masu gaskiya sai Allah ya ce wa hasuna ulaika rafiqa ma dalla da abokanan zama wanda makoma ku ta zaman to dai su idan sun kasance su ne wace saboda makoma tana zama wuri daya ko da kuma gida bai zama dai ba ina ba zan fahimta bari mu buga misali karami yadda kowa zai iya fahimta duniya da ita muka sani ko masha Allah wani yana da gida 6 meters wani shi ma yana da 6 meters kuma kowa ya gini ya shiga amma anya abin da ke da kwai a gidan wani shi ne a gidan wani amma dimension din fadin wa ɗaya ne ko ba ɗaya bane ɗaya ne to akwai matar da amma duk wanda kai an ce wani makwabcin ka ne ko hada anguwa ko ba hada ba an hada anguwa to akwai mutanen da su bukatar su shine ya za a yi su hada anguwa ɗaya da ma'aikin Allah wannan ya faru a zamanin annabi Musa kuma ya faru a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma kowane daga cikin su sai dai samu shi yasa na buga misali da fa'in daya da sauransu amma kuma abin da ke ciki na alatu da ko kuma ni'imar gida ba dai bace akwai sahabin da ya kasance ko in ce sahabiya zamanin annabi Musa alaihi salam lokacin da suka so su yi hijira sai suka kasa gane ina hanyar da za su je su wuce sun bar gari amma kuma ga ruwa kuma su ba su zo da jirgin ruwa ba sannan kuma babu gada sannan kuma ga fir'auna da jimashi suna jin tsoron su suke su sai annabi musa ya tuna ashe annabi yusuf alaihi salam ya yi wasiya cewa idan allah ya kawo annabi musa lokacin da zai yi hijira to ya ɗauke shi ya tone kabarin shi ya ɗauko shi ya ɗauki gangan jikin shi ya tafi da shi kai ya bar shi a wurin annabi Musa alayhi salam ba su zamani ɗaya da annabi Yusuf ba kenan wa ya san ina annabi Yusuf yake ba wanda ya sani sai wa sai Allah sai kuma wata dattijuwa ta fi kowa shekaru aka ce wurin wa ya san wannan wurin annabi Musa ya tambaye bani Isra'ila in kuma ba a samu wurin ba to fir'auna inna la mudrakun za su riske mu sai wata tsohuwa ta ce na san wurin amma mi za a bani gwada aka ce baki ganin halin da muke ciki tambayar me za a baki ta ce wannan ba matsala ba ce a dai musa me za a baki da shekarun da me za ta nema na duniya sai annabi musa ce me kike so ta ce zan gwada ma wurin na san wurin amma sharadi guda ɗaya shine ka daga hannu ka roki Allah Allah ya sa ya zamanto makwabciyarka a aljanna annabi musa ya shuru daga nuna wuri irin wancan matsayin annabi musa wa cikin ulul azumi yake mina rusul dan wasu malamai suna sabani tsakankanin shi da annabi nuhu wane ne na uku na farko dai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi sai annabi ibrahim to da annabi nuhu da annabi musa wane ne a gaba me irin wannan matsayin da Allah ta'ala ya ce wa kallama Allah Musa taklima falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabu abubuwa da dama Allah yi wa annabi Musa na musamman ya halitta ba ta musamman Allah mai shi kuma Allah ce ya zaɓe shi in nisbafaituka ala nasu bi risalati wa bi kalami tace ba wannan fa nuri ni kadai na san shi ba wani daga cikin ƴaƴana ko jikoki na wanda ya san shi ni na san wurin in za a samu wancan zagwada so annabi Harun da sauran jama'a suka ce to ya za'i annabi Musa kai mata addu'a annabi sai daga hannu ya roki Allah sai ta ce kun ga wuri kaza anan ga anan kabari shi sai ce ya zaki ga mana haka alhali wurin ruwa ne yace kwarai ambaliya ce akai wurin kwari ne ambaliyar ruwa ce ta kawo ruwa a wurin amma asali ba kogi bane idan aka je aka janye za a same shi mutane suka taru aka yi ta sanya abubuwa da dama ana kwashe ruwa ana watsawa ana kwashewa aka zo inda wurin yake ana tonawa aka isko shi kamar yana barcin rana domin Allah ta'ala yake inna Allah harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah ya haramta ma ƙasa ba ta cin naman annabawa kamar yana bacci rana kaga mai barci rana ai babu alama wata kaga huskar shi ta canza ma sosai barcin dare ne mutum zai tashi da da da da kyar a ce ya murmure ko to kamar yana barcin rana suna ɗauko shi sun hujjo shi kuma sai Allah ya nuna musu ga hanyar da su suka kama hanyar suka tafi annabi Musa ana zuwa ga Fir'auna da jama'a shi nan sauran jama'a suka ce inna la mudrakuna an riske mu an gama annabi Musa mun tsaya muna ta toran kamari gashi abin ya zo kala yace kalla ba riske mu inna ma iya rabbi sayadi ubangiji na yana tare da ni zai shiryar da ni hanyar da zan gwada muku musu daga baki ya wace hanya ce Allah ne ya umarce shi ya dauki sandar shi ya bugi ruwa wani abu sai Allah a iya tunaninka a kawo babban jirgin ruwa ko a kawo wane ne ko a yi gada mala'iku su rike a wuce duk wannan ba sandan nan ne tashi ita ce ya bigi ruwa da ita fanfala ka fakana kullu firkin kafau bilasu sai ruwa ya rabe biyu kowane bangare sai zama kamar wani babban dutse ga nan ya daskare ya zama kamar kankara shi ma wannan haka ga kasa busassa ko laka ba suka kama hanya suka wuce mahallin shahidi anan shine biyayya ga Allah biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana kai mutum wani matsayi na musamman na biyu shi a cikin wannan al'umma aka samu shi ma wanda ya samu makotakar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani ne yana hidima a gidan annabi yazo ya dauko ruwa ya kawo ya rinka wasu abubuwa yana kula da abubuwa a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya kokari sai ya kira shi ci ba Allah so ya zo ce sal ga yi bukata me kake so sai ce ni kin ya baki annabi ya ce ga yi me kake so a roƙa maka Allah annabi ne ko zai roƙa kaga magana shaku ne babu ba Allah da ya gama tunani sai ce ya rasulullah as'aluka murafaqataka fil jannah ya ma'aikin Allah abinda nake roƙonka roƙa mu ne Allah ya sa in zamanto abokin tafiyarka a gidan aljanna annabi ya ce awa gaira zali bayan wannan ba wata buƙatar bi ma'ana wannan ta samu bayan wannan ba wata ya ce kowa za ka yi rasu wannan ne kaɗai babu wata wannan in ta samu shi kenan akwai wata banda wannan wallahi ba sai annabi ya gaya mutu ta kalma mai tsada yace to a inni ala zalika bi kasrati sujud ka taimaka mini wurin sama maka wannan matsayi bi kasrati sujud da yawan sujada bi ma'ana bayan farilla ka yawaita nafila duk wanda yake nafila irin taka zai shiga aljanna da farilla amma kai kuma a sanadiyar addu'ar bayan ka shiga aljannan sai kuma ka samu murafaqatin nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wallahi sahabbai suna son annabi sallallahu alaihi wasallam son da ya wuce tibi kace tunani akwai sahabin da daga gidan shi zai taso kawai sai zo masallaci sai ya gaida annabi sallallahu alaihi wasallam ko sai ya juya kowa wani ya zo ya sallama gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sai gaisa ya ce a tunda sai ba gaisa ba ko sai ya juya kowa akwai sahabin da ya zo a firgice ya tashi daga barci kawai sai ya rika tunanin annabi ya rasu ya zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam suka gaisa sai annabi ce lafiya sun ce a babu ko ya rabe ce a fuskar nan taka me yake faruwa ya ce wallahi ya rasulullah na tashi daga barci sun ke tunani idan na tashi daga barci ke tunanin ka rasu idan ni ma na rasu aka je aljanna kai kana can sama tare da annabawa ni kuma ina wani matsayin da makuna na shiga aljanna a nan duniya muna unguwa daya za mu haɗu kullum amma idan aka je aljanna kai kana can ni kuma ina wani wurin daban ya ce wannan shi ne damuwa ta ba ke sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kwantar da hankalinka almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamah mutum yana tare da waɗanda yake so a gobe kiyama a wata riwayar wani mutum ne zo annabi yana tare da sahabbai to jama'a sun taru sai tsaya daga nesa sai ki ce aina rasulullah ina ma'aikin Allah sai wani ya da yace ki ruwa Allah kaga wancan da yake magana yace shi sai lallabo sai ne kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana magana da jama'a bai tsaya saurare shi ba sai ne kare sai ce ina wannan ba Allah me matsalarka sai ce mata sa'a yaushe ne kiyama ya ma'aikin Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma a adatta laha me ka tana dama kiyama kiyama da sai ta zo kana tambayi yaushe ne kiyama me ka tana dama kiyama wani guzuri kai me ya tsara girka ba Allah na sai ga yin magana shi ta zuci sai ce ma a adattu laha kathrata salatin wa rasiyam ban tana da mata yawan sallah ba ban tana da mata yawan azumi ba bi ma'ana ban fi sauran jama'a da yawan sallah ba ban fi su da yawan azumi ba abinda dai na san ina da shi kuma da shi nake tinkahu shine a'adattu laha hubballahi wa rasulihi yace abinda da ta naga ma kiyama shine son Allah da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace da shi shi wancan bai- da yace almaru shi kuma wannan sai annabi yace anta ma'a man ahbabta yawmal qiyamah ina ma albishi kana tare da wanda kake so a gobe kiyama Anas dan Malik shi ya rawaito hadisin domin kusan matsayin Abubakar da Sayyidina Umar ba ɗaya suke da sauran sahabban ba da aka fadi cewa almar'u ma aman habba yawmal qiyama sai ce wa ana uhibbu rasulullah wa uhibbu ababakar wa uhibbu umar tunda an ce mutum yana tare da wanda yake so a gobe kiyama sai ce to ni ina son manzon Allah ina son Sayyidina Abubakar ina son Umar su ma sahabbai ne shi ma sahabbai ne amma ya san cewa matsayin wani ya fi wani to in dai har yana son su zai zama tare da su makoman wa'ance su ne aljanna dan a ce mun karanta hadisi da annabi gidan Umar sai da shiga ba wai ya gani ba ko an ba shi labari har gidan sai shi da shiga a cikin aljanna to shine Allah ta'ala yace son Allah da son manzon Allah ana yin shi ne karkashin biyayya domin Allah ta'ala ta yi kul in kuntum tuhibbuna Allah sai ce fattabi'uni sai ce mi yuhibbukum Allah in dai da gaske ne kuna son Allah to ku bi manzon Allah shi yasa annabi sai Allah ta'ala ya ce man yu'ir rasula faqad aba Allah duk wanda ya ma annabi biyayya to ya riga yayi wa Allah biyayya in dai zaka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ai ba a san Allah ba sai ta hanyar manzon Allah duk wanda yace yana bin Allah to ta hanyar manzon Allah ne. domin ba wahayi ake ma ba shi aka sauka ma da alqur'ani shi aka fassara ma alqur'ani shi yake fassara alqur'ani shine Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu in kun bi shi kun shiri ina fata mun fahimta to shine Allah ta'ala ya ce wa man yuti illaha wa rasulahu wa yakhsha Allah ya tsoraci Allah bi ma'ana yayi tsoraci ya tsoraci sabon ubangiji wa yattaqihi yayi abin da Allah yake so sai Allah ya ce wa ulaika humul faizuna wa annas sune basan babbar rabushi ne ya aljanna
وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون wa aqsamu billah Allah ce sun yi rantsuwa da Allah jahda aymanihim maqurar rantsuwarsu suka ce ma annabi la in amartahum sun rantsi akan idan da zaka umarce su zuwa yaki la yakhrujunna sun rantsi da Allah za su fita Allah ce kul ga ya musu la tuqsimu ka ku yi rantsuwa ba'atun ma'rufa ai abba'atu ma'rufa biyayya ga Allah sanannen abu ne shine aikata abin da Allah yake so da kuma bin umarnin Allah wasu malamai suka ce ta'atun ma'rufa ai ta'atukum ma'rufa ku biyayya irin taku sananniya ce domin fatar baki ne in aka ce ai aiki ba ku aiki sai dai ku yi rantsuwa inna Allah khabirun bima ta'malun Allah masani ne game da abin da kuke aikatawa sun suka zo rantsuwa za su ce ma annabi sallallahu sallallahu alaihi wasallam wallahi wa tallahi wa billahi shine jihad al-imani sai rantsuwa da s- a- ka- huruful qasr guda uku wallahi wa tallahi wa billahi mun rantse da Allah mun rantse da Allah mun rantse da Allah har sau uku cewa idan ka ce mu huta za mu huta zuwa yaki Allah ta'ala ya ce kul ga ya musu la tusimu kar ku yi rantsuwa ba'atun ma'rufa ai ba'atukum ma'rufa biyayya da kuka ce za ku yi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sanan dace idan aka ce ku huta ne ku ki huta amma sahabbai idan aka ce su huta ba sa rantsuwa ko huta za su domin a musulunci ba a so mutum ya yawaita rantsuwa in ba bukata ta kama ba Allah ta'ala da kanshi yace wahfazu aymanakum ku kiyaye rantsuwa in ta kama ayi rantsuwa domin a tabbatar da wata magana ko a nuna muhimmancin ta sai kai rantsuwa ko ana buƙatar ayi rantsuwa domin shari'a ta ce ayi rantsuwa akan wannan abu ko kuma wani abu ya rikice dole sai an yi rantsuwa shi ma sai a zo ayi rantsuwa ina ba za mu fahimta amma a yau abin da zai baka ba maki kusa akwai abubuwan da mun riga mun saba to wannan shi ne ake kira da suna yaminul lahu Allah ce la yu'akhidhukumullahu bil lagwi fi aymanikum Allah baya kama ku da yaminul lahu shine cewa kawai zaka ji mutum ya rantsuwa bai ma san yayi ba ya mutu daga farmasi ya sayo ma yaron shi magani wani ya gina ya ce wallahi la ilaha an tashi lahiya lahiya da wallahi ni wani ya zo gari wallahi bai zo ba wani in yi magana kawai kalmar wallahi haka yake sakin to wannan kamata mutum ya rike to amma baya nuna cewa wannan irin wannan rantsuwa tana da kafara amma Allah ta yi wafazu aymanakum to shine Allah ta'ala ce ba'atun ma'rufa ga ya musu cewa biyayya ku wannan Allah yana bayani akan munafikai yanda sahabbai suke yin biyayya ga Allah da gaske su kuma da bakin su ne za su faɗa amma ba za su aikata ba sai Allah ce kul atiyullah qul ati'u Allah wa ati'u rasul fa in tawallaw fa innama alayhi ma hummila wa alaykum ma حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين قل الله يتشك غير مس أطيعوا الله قيل يا الله وأطيعوا الرسول قيل يا من الله صلى الله عليه وسلم فإن تولوا أي أصلي فإن تتولوا إذا كوكا جوية بايا بقي إيماني بقي بيا الله لمن صبا تسني fa innama alaihi ma ummila abin da yake kan manzon Allah shine abin da Allah ya wajabta mishi wa alaikum ma humiltum abin da yake kan ku shine abin da Allah ya wajabta mu abin da aka ce yayi daban abin da aka ce ku ba ku yi daban Allah baya tambaye shi akan aikin ku kuma kuma baya tambaye ku akan aikin shi wa in tuti'uhu idan kun kan mushi biyayya tahtadu za ku shiri wa ma ala rasuli kamar mutum ya ce to menene akan manzo Allah sai Allah ya ce wa ma ala rasuli illa albalagul mubin babu abin da yake wajibi akan manzo Allah to a ce isar da sako a bayyane in ya isar da abin da Allah yake so ayi imani da shi ko ka ayi imani da shi wannan ba aikin shi bane ina ba zan fahimta aikin shi shine ya isar aikin waɗanda aka isar musu da sakon su kuma su amshi sakon su yi aiki da shi shi yasa gobe kiyama ma da Allah ya ce wala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna mursali ne za mu tambayi waɗanda muka aika manzanni zuwa gare su su ma manzannin za mu tambaye su ba tambaya iri ɗaya ba ce Allah ce waye zai tara manzanni yau mai yi jima'ullahu rusula fa ya ƙolo ba za a ujitu hannu na ilma ranar da Allah ta'ala zai tambayi manzanni zai tattara manzanni ga baki ɗaya zai tambaye su wace amsawa aka yi al'umma kuma wani aiki ta yi ta yi imani da ku ta aiki za su yi la ilma da rana Usman da suka ce la ilma lana bi bawaqini batinin su mun sani akwai annaba da kuma sun zo sun yi da'awa dan lokaci kadan suka tafiye su al'ummar su daga baya ta rayu ire-iren annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lokaci kadan yayi zaman shi annabi manzo shekara 23 ne kace yana dan shekara 40 ya samu annabtaka ya zama dan shekara 63 ya bar duniya yanzu sauran al'umma da sauran rayuwar sahabbai da sauran musulmai gaba kiriya annabi sallallahu alaihi wasallam bai san me suka aikata la ilma lana amma sauran mutane kuma Allah ta'ala zai tambaye kowace al'umma annabawanku sun zo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya nuna mushi a hanyar kiyama akwai annabin da zai zo duk da'awar da ya mutum biyu samu annabin Allah amma mutum biyu ko su yarda da shi duk sauran mutane garin ba wanda yarda da shi akwai annabin da ya zo da mutum uku akwai annabin da ya zo da mutum daya akwai annabin da ya zo da rahat me rahat adadin da yake daga uku zuwa tara bi mana iya kololuwar mutanen da ya samu suka mutu goma abinda zai ba ku mamaki annabi nuhu alaihi salam shekara nawa ne dubu ba hamsin yana wasi to ba wai a shekara bane ya samu mutum daya gabaki ɗaya malamai suka ce waɗanda suka yi imani da suka yi shi ba su kai mutum ɗari biyu ba ba su kai mutum ɗari biyu ba ba na ƙare ba annabi ya ce wannabi wa laysa ba'u ahad Allah ya nuna mana annabin da ya zo yini kiyama babu kowa tare da shi shi kadai a gefe al'umma ta rayu yanzu sauran wannan al'umma in Allah ya tambaye su wannan annabin na aika shi ya je ko bai je ba ce wane ba mu gaishe har mutane annabi nuhu shekara dubu shekara 50 nan za su isbi inda lissafi ne irin na dan adam ai samun waɗanda suka yi imani da shi ya isa ya zama dalili akan cewa ya yi wa'azi haka ne kuma haka bane cewa suka yi bai zo ba bai wa'azi ba to ya aka so wanda suka bi shi a hankalce wannan ya isa ko amma da yake babu wanda ya kai Allah ya yi hamzar shi tunda yanzu menene Allah ta'ala zai tambaya annabawa kun isar za su min isar an isar muku za su bai isar ba yanzu an samu me sabani yanzu shi annabin da jama'a shi a gefe su kuma sauran jama'ar mafi yawan da ba su yi imani ba su ba a gefe to ba za a ɗauki shaida a cikin su sai Allah ta'ala ya tambaye annabi ka isar ne waye shaida ka sai ce al'umma annabi Muhammad sai a tambaye al'umma annabi Muhammad ku da ba ku yi zamani ɗaya da shi ba ya kuke ba da shaida akan annabi Nuhu sai ce mun karanta a cikin alqur'ani Allah ta'ala ya aiki annabi Nuhu yayi wa'azi dare da rana yayi a cikin jama'a yayi shi kadai sannan kuma ya zauna tare da su falabisa fihim alf sanatin illa 50 aro ana ko karanta eh to kukin wa yake nuna adilai ne ku barantana amshi shi da ku annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai ba da shaida akan mu shi kuma annabi ba da bukatar shaida shi bai bukatar shaida wanda yake adali da an wuce to shine Allah ta'ala yake bayani za a zo yin kiyama da annabawa waɗanda suka yi imani da su sun ga su biyayya za su ga aljanna ta da su wallahi wannan al'umma dubban mutane amma mutum ɗayan nan da ya imani da shi da wannan annabi su kaɗai za su ce tiriyan tiriyan su shiga aljanna wancan ma mai mutum uku daga shi ya shiga sai ya ce ina al'umma wani zo bishi ina wa'annan mai mutum tara su ma su zo su bi akwai annabin da zai zo baya da kowa shi kaɗai zai wuce al'umma sauran kuma ta wuce shi yasa kai da ka ganka da musulunci ka tashi ka isko iyayenka musulmi a garin musulmi ana kiran sallah kana mutuwa kana sallah kai wa Allah godiya kyauta ce daga Allah ba wayo bane ko dubara shi ne Allah ta'ala ce kul atiqu Allah wa rasul ya ku mu ne ku yi imani ga Allah wa wa atiqu rasul ku yi imani ga ku yi biyayya ga manzo Allah fa in tawallaw in kuka juya baya fa innama alaihi ma ummila in aka zo kiyama za a tambaye shi abinda aka dora mai shine isar da sabo wa alaikum ma humiltu kuma abinda aka dora mu shine biyayya imani da wannan sabo wa in tuti'uhu in kuka yi wa annabi biyayya ta tabi kun shirye kenan in ba kuma biyayya ba ba shirye ba shi yasa biyayya ga manzon Allah ita ce shirya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalli al'umman nan gabaki ɗaya ce kowa zai shiga aljanna sai wanda ya iya kullu kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba duk al'umma ta kowa sai ya shiga aljanna sai wanda ya qalu suka ce man ya baya rasulullah aljanna nawa zai annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ata'ani dakhala aljanna kalkashi wa in tuqiu man ata'ani dakhala aljanna duk wanda ya muni biyayya zai shiga aljanna wa man asani wanda ya muni wanda ya saba muni yake min biyayya faqad aba kamar an ce bai ga aljanna ne ya ce baya zuwa shi kuma in dai mutum bai shiga aljanna ba to a gobe kiyama babu wani sai can fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir ana nuna nuna mana lokaci yayi za mu tashi wa'ad Allah alladhina amanu minkum wa amilus salihati gobe idan Allah ya mu abin fadari abin Allah ta'ala ba mu lada abin da muka kuskure Allah ba sarki ya fi mu
ni ina kan shiga aljanna saboda shamuyin zan bi da wani shiga aljanna wani yau da nan
tambayar shi yace shi yana son ya shiga aljanna dukan mu haka yace amma sai wani ƙari yace ya me mutum zai iya samu shiga firdaus ita ce kololuwa na farko dai shine yawan biyayya ga Allah abinda Allah yace ayi ko ba daɗi sannan kuma ana so ne in son samu kullun da sahi kai wannan addu'a Allahumma inni as'aluka aljanna Allahumma inni as'aluka aljanna Allahumma inni as'aluka la Allahumma inni as'aluka aljanna Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni minan nar bayan kana aiki sannan kuma ka yawaita wannan addu'o'i Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wanda zai wannan addu'a matsayin shi na musulmi ya roki Allah aljanna su uku face sai aljanna da kanta ta ce ya Allah bawanka wane ka shigar da shi kuma yana ce Allahumma ajirni minan nar ya Allah ka kare ni daga wuta ya Allah kare ni daga wuta wuta da kanta za ta ce ya Allah bawan kawa ne yana neman tsari da gare ni ya Allah ka tsare shi kai shigo ciki sannan kuma idan ka tashi addu'a daga cikin addu'o'inka Allahumma inni as'aluka al-firdaus al-a'la Allahumma inni as'aluka al-firdaus al-a'la annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi yace idza sa'altumullaha al-jannata fas'aluhu al-firdaus idan ku tashi roƙon Allah aljanna annabi ce ku roki firdaus kololuwa kololuwa zaka yi ba karka ce kusa kusa nemi can sama ita firdaus ita ce kololuwa a duk wani wanda ba annabi bane iya nan ne kuma su kansu annaba a firdaus ne suke da wurin su na musamman domin ita firdaus ita ce can sama al'arshin Allah shine rufe firdaus roƙon Allah kake kawai ne ce ni ko kusa aka sani annabi ce roƙi can babban in ka samu kusa kusan shi ke domin talakan aljanna wanda sai da ya shiga sai da ya kaso a wuta tukun ya samu shiga aljanna bayan an hudo shi daga ƙarshe zai duba ya ga kamar aljanna ta cika idan Allah ya ce mai je ka kalima wani wuri ka zauna zai je ya dawo dan adam kenan da ƙarshe Allah sai ce mushi in na baka gida daidai duniya ya ishe ka wata kyauta sai Allah ba daidai anguwan nan ba ko daidai garin nan ko daidai ƙasar nan daidai duniya in na baka gida ya ishe ka zai ce Allah ya ishe sai Allah ce ka je wuri kaza akwai gidan da yake girman shi daidai duniya ne su goma shine naka to dan Allah wanda bai shiga wuta ba gidan shi ya yake shi yasa aka ce wannan duniyar gabaki ɗayanta sai an linka su goma a ba wanda yake na ƙarshe sai kai ka da kuma ta ruɗe ka shi yasa Allah ya ce fala ta gurran da kumul hayatu duniya wala ya gurran da kum billahi al-gawr dan haka addu'a ya kamata ka yawaita yi kuma ka yawaita aiki aikata aikin alheri tukuru ga hadisi da muka karanta da azu yawaita sallah ta nafila da yawaita azumi da yawaita karatun alqur'ani da yawaita salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan yana sa mutum ya samu babban rabo bayan ya sauke farilla bismillah magana cewa idan ka ga mutum da wani abu ka ce kai ma Allah ya baka irin shi kamar ka mishi hasada ne wannan ba hasada ba ce menene hasada shi ne mutum ya rinka fatan abin da yake wurin wane ya bari ya zubi ya lalace ya tarwasa masu hasada malamai suka ce suna da mataki kashi uku mataki na uku shine ana danganta shi da sunan hasada amma ba hasada ba ce domin akwai hadisi da ya nuna haka kuma idan aka fassara maza gano ba hasada ba ke nufi mai hasada na farko wanda fi kowane matsala wanda shi kuma hasada tana cinye sallar shi ta cinye azumi shi ta cinye karatun qur'ani shi zai tashi a gobe kiyama bai da komai shine wanda in ya ga mutane da ni'ima yake fatan Allah sa ni'imar ta zube shi ba wai ya same ta ba ta zube ya zama yadda ba ya da nima ba nima haka kawai to wannan ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace hasada tana cinye ayyukan bawa kamar yadda wuta take cinye karmami me hasada mataki na biyu yana dan dama dama so yake ka wane yana da kaza a kawo daga can a maido mishi kaga wata bari ba amma ta rabu daga can ta dawo nan wanda shi ma wannan hasada ce kuma ba halatta ba wasallallahu bi fadlihi ko yani Allah ta'ala daga fallasa Allah sai iya ba ma wani abu da ya dace da shi kan yi baka ba zai dace da kai mai hasada na uku shine wanda zai fatan Allah ya bashi daidai irin wani dan ya wancan wani yana aikata aiki na alheri shi ma malamai suka ce me yasa aka ce yana hasada saboda ya so irin wannan amma ba laifi yayi ba me yafi cancanta shine mutum ya roki Allah ta'ala ya Allah ta'ala ka bani daga fallaka in arziki ne kaka ce ya Allah bani arziki irin na wani ya Allah bani arziki mai albarka in ya ga dama sai baka kasa da nawa ne ko daidai da nawa ne ko sama da nawa ne ina ba za mu fahimta wallahi ta'ala shayi maganar yin shayi ga mata ko mu ce sallatu ko kaciya ya tabbata hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ana yi amma akwai wani wuri da ake yankewa wanda kuma sanannu ne a wurin wasu wanzamai na wancan lokaci ina ba da amfani ta wanda wasu malamai suka ce galiba ana amfani da wannan ne a yankin da zafi yayi yawa kamar yankin jaziratul arab ko na makamancin haka kuma wannan ana yi ne malamai suka ce galiban ana yi saboda mata ana yi dan ya zama to kariya a gare su shin wannan sunna ne wannan shine malamai suka yi sabani akai ana yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya isko su abubuwa da mutane suke na al'adu nasu akwai abu wanda yake al'ada ne akwai abin da yake sunna ne ina ba zan fahimta akwai al'ada da ba ta saba ma addini ba kuma addini ya wani ina ba zan fahimta amma muddin aka tabbatar da cewa yana cutarwa ga mata to bai halatta a shi ina ba zan fahimta saboda wani lokaci abun ba daga abun ba ne daga waye abun yanzu misali in kira Allah ran ma ya ja baki ba na shakku zai zo ya ja mun baki amma duk yanda nake da shi ne ina zazzabi yace zai mana allura zai akar maka Allah a rance kuna fahimta ba aikin shi bane idan an samu wani malami wai bai iya mota bai ce a bashi mota aka ce a malam ka iya mota ne ce ba na ja sallah barantara mota ka ga da bambanci mota daban sallah kuma daban Allah ya kyauta dan haka magana shayi idan an samu wanda ya iya kuma ka tabbatar yana amfani idan aka bai zama lafiya ba wallahi a'lam menene hukuncin ɗinka a tamfa bai halatta ba a tamfa kayan mata ne ko da za ka yi ɗinki ne irin na maza bai halatta ba kuma ɗabi'a ce wadda dama za ka samu galibin wasu wanda ba musulmi ba suke yin kaya suke sanyawa mu muke yi mu kuma muka gani duk wanda ka gani da atamfa a ƙasar nan ya kawo wandon shi irin na maza amma ya yi ɗinkin atamfa irin na mata wallahi a ƙauyen su ba haka ake ba da ya shigo birni ne bai domin a nuna ma cewa ko a ɗabi'a ba ɗabi'a ba ce kuma addini ba addini ba ne kawai wasu ne ake kallon cewa wayayyu ne suka yi shi kuma ba shi bane duk waye wanda ta saba ma addini kawai ci domin me amfanin ka waye a wuta bismillah zan ba na'am wannan yake cewa wai shi ne ake bin shi bashi na shekara biyar azumi shi bai biya ba ya zai ya biya kuma ya tuba ga Allah ya yi sakaci mutuwan nan da yanzu za mu tashi ka ji ana cewa tare a ƙari tafsiri da shi ko ba a sha ruwa da shi yana faruwa ko bai faruwa kuma shi ne kawai tsabar sai mutum ya shanta ke shekara biyar kuma kusa abin da yake da hadari wallahi wa azumin ramadan in ka sha shi ba wani uzuri ba ne yasa ka sha bulaguro ne ko gaurishin lafiya da ka sha kin kuma ka samu lafiya ka warke ba karama ba Allah ya hana dangin ka sirama ba sai dai ku haɗu Allah kana da damar rama ba karama amma ka sha sai kuma rashin lafiya ta kai ka har wajen ramadan baka samu ka baka warke ba ma ban tara karama to yanzu ba ma bashi bane domin Allah ne bai baka wannan lokaci wani azumi ne ake taruwa a rama mutum shi ne mutum misali bayan da lafiya da rin addu'a ce ya Allah in ka bani lafiya zan yi azumi goma domin godiya a gare ka ba Allah ba ni lafiya lafiya bane in ma azumi goma a dami dan godiya ina ba zan fahimta to ƴan uwan shi sun sun yayi wannan da ya warke bai samu yayi ba sai ya rasu to wannan sai an rama dainu lahi haqqu an yukuda amma ramadan saboda girman shi kai sakaci akan wannan in mutum ya iske Allah da shi da shi wani baya rama ma wani ramadan ina ba zan fahimta Allah ƙarin bayani akan wannan atamfa da ake yi ta ma'aikata muddin atamfa ce wadda take ta mata ce asali maza ba sa sata hukuncin ta ma'aikata ce ko ba ta ma'aikata ba ce hukuncin amma idan akwai yanayin kaya wanda maza suna sawa mata suna sawa ko a can da ana samu wannan haka ne anan abin da yake bambance shi ne dinki dinkin da aka yi ma akwai dinkin maza akwai dinkin mata in kaya ne wanda maza da mata suna sawa ba kayan da mata bane suka keɓanta amma a tamfa kasar zai baka mamaki a ɗabi'u na mutane kowa sani ba wanda zai fali sai sa rauni ko amma zai sa tamfa zai sa ne shi haka ne wannan kayan da suka keɓanci mata ne amma rawani ko da ajiya ce ba zai sa cikin bane sun shiga dan ba wurin bane ba aikin mata bane da haka duk abin da yake na mata ne su suke yi to bai halatta musulmi ba ina fata ku wallahi menene hukuncin salula da take da application wanda kuma akwai application na Qur'ani ko mutum shiga banda ake da ita mai hukuncin wannan wannan asali bai da laifi abinda aka hana shine kar ka bude inda Qur'ani yake a bude haka ga rubutun ka shiga banda yake sai ka rufe in babu shi sannan ba in akwai Qur'ani mai yin karatu bai halatta ka kunna baka sa'a a jiyo ka shiga banda yake shi ma wannan bai halatta amma application yana nan baka bude ba bai zama laifi ba dan ka shiga ban daki da wayarka dai mutane suka san cewa ana duk wani ustaz za a ci akwai qur'ani in ya aje wani zai doke ba kuma yanzu misali wane ne bai shiga ban daki waye ba fati a kanki eh alhamdulillah ba ko ne babu ta kanki amma sai a ce ka shiga da qur'ani amma in ka shiga hira ma bai halatta kai ba kuma ba za ka karatu Qur'ani yanzu abin da yake kanka ba Qur'ani sunan shi ba lokacin da kake karanta shi sunan shi mi Qur'ani ina ba zan fahimta amma kuma daga cikin wani akwai abin da ya haɗa ce gurgudu wanda zai shi ban daki da shi amma sai ka karanta shi abin da ake ke zama Qur'ani haka shi ma abin da yake cikin wayarka haka shi ne abin da malamai suke magana shi ne kar ka haɗa kiɗa ko waƙe-waƙe da Qur'ani a wuri ɗaya wannan shi ake magana da haka in ka san akwai application in ka akwai abubuwan da ba su dace ba to sabke Qur'ani don girmama shi ko kuma abin da yafi kana so ka tsira duniya da kiyama ku da wancan inda bai dace ba domin ba abin da zai amfani ka Allah ba tambaya ta karshe na'am riga wadda ba tarihi hamata ba kamar da gwamnati in babu wata sai ita ya halatta a yi in akwai bai halatta domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bai halatta mutum ya sallah ba da rigar da take laysa ala atiki min hushe to wannan an samu kada a ciki amma Allah ta'ala cewa ya bani adama khuzu zinatakum sai ce da kudi masallaci ya ku bani adam ku yi adam ku lokacin za ku je kowane masallaci wannan shigar da yake kokarin ya sallah daga yayin shi zo ya ce baba yana kira ka ba lalle ba da ni in ma aka yi magana ka ce baban wance ya zo yana koha surukin shi yaya ya huza wasu sai ka ji ba za ka gaida suruki aka ba ka gaida Allah wallahi masallu ala bismillah tambaya ta karshe menene hukuncin kama sahu a masallaci kama sahu kala biyu ne akwai wanda ya halatta akwai wanda bai halatta kana zaune a masallaci sai yaro laka ta warware sai ka iya aje hullaka ko wani abu naka a wurin sai ka je ka yi arwar laka dawo duk wanda ya zo ya ga wannan wurin ba zai zauna ba wannan kama sahu a wuri shi wannan ya halatta amma mutum bai zo ba malla dai ne ga tafi na shi huda mun daman liman ko wannan kin liman zan je kasuwa in dawo bai zo ba kuma ya kama wuri a masallaci wanda shi ne halatta ina ba za mu fahimta wancan wanda yana masallaci ne arwalar warware zai tashi warware zai je sake arwalar jaddada sai dawo dan ya kama wuri wannan ba laifi wanda mun tashi yayi ga amma kuma wancan wanda shi bai ma zo masallacin ba ya aiko sakon tafi a zuwa shin huda mai aje wata alama wanda shi ne halatta ina ba za mu yi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ورسالة في أرجو يا الله كباس لا في أحد يسكن يا رسول الله يا في مسلم يا رسول الله تزور cikin imani bukatun mu na alheri ya Allah ka biya mana dukkan sharri ya Allah ka kare mu kamar yadda tara mu ya Allah ka yafe mana zunuban mu tara mu gida aljanna ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali da gabana mai albarka a wannan sabon وبارك لنا على كل ما فتح لنا في أرضنا وفقنا على الله سبحانه وتعالى والسلام على رسول
labarin الله lada. Yau mallan ya muna wa yau.